faɗa ta shi mai littafi shekul islam ibn taimiyya kenan ba je mun haru magana ta ba ya ce falayan fauna an husu ahalar sunna wal jama'a ba su kore ma Allah ma wasafa bihi nafsahu duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i sannan ba su jirkitar da maganganu daga wuraren da an ka aza su wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna ko duk abinda Allah ya kira kai ne da shi to ahlus sunna ba su korewa ya siffanta kai ne da shi Allah ya ce yana da hannu mun tabbatar ya ce yana da kafa mun tabbatar ya ce yana da fuska mun tabbatar hannun kuma har da yatsu ya ce yana da mudun mun tabbatar amma kaga wucewa suka yana ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da kafa ba a cewa Allah na da fuska in kai haka nan wai ka misalta shi da halittunsa to dama da Allah da halittun da ɗaya suke ba ɗaya suke balle suka mithlihi shay'un da ka sa ta ga kokon zuciyarka da ta ishe ka don haka in an ka ce Allah na da hannu wani irin hannu sai ka ɗauka irin hannunka hannu irin na Allah yadda Allah daban yake da halittunsa haka duk wata siffa tashi daban take da ta halittu ina fata kun fahimta to shine jiya mun fassara bangare guda ko da yace falayan fauna anhum ma wasu bihi nafsuhu to sai bangare guda wala yuharifuna alkalima kuma su ahlus sunna wal jamaa ba su jirkitar da maganganu alkalim jam'i na kalimatun shine kalim wala yuharifuna alkalima ba su jirkitar da maganganu amma wada'i daga wuraren da anka aza su jirkitar da magana misali Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannuwansu ga mi an ka kawo magana hannun Allah ga mubaya'a mubaya'a da mi aka mubaya'a da hannu shugaba ya kawo hannu ne ka kawo naka na yi ma mubaya'a akan shiga musulunci na yi ma mubaya'a akan jihadi na yi ma mubaya'a akan komi ana mubaya'a kun fahimta to kaga da hannu dai aka mubaya'a to sai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka waɗannan da ke mubaya'a da kai Allah na magana game da bai'atu ridwan din da an kai hudaybiya waɗannan da ne mubaya'a da kai inna ma yubayi'una Allah abin sani kawai da Allah ne suke mubaya'a yadullahi fawqa aydihim sai an kawo yadun sai su ce baiwa Allah ba a cewa hannun Allah baiwa Allah tana sama hannuwansu ha yaya an kai yadda na farko kun ka bashi fassara yadda na biyu kun ka bashi wata fassara daban ba a cewa su korewa suka ba a cewa Allah na da hannu don in ka ce Allah na da hannu ka misalta shi da halittu nai to mu ahlus sunna yadda nassi yazo haka muka fassara shi mu ba mu kore ma Allah duk wata siffa da ya siffanta kansa da ita yadullahi hannun Allah fauka aidihi yana sama hannuwansu dama kuma da hannu ake mubaya'a ko to hannun nan naka kai manzon Allah da sun kai baya da shi kamar da Allah na sun kai mu baya ina fatar kun fahimta to sai yace alkalim wala yuharifuna alkalima an mawadi'i su ahli sunna ba su jirkitar da maganganu daga wurin da suke alkalim ismu jam'in suna ne na jam'i ismu jam'i kalimatin suna ne na jam'i na kalima ismul jam'i kuma ko da ya zo mufradi yana da ma'anan me yana da ma'anar jam'i madalla kama halakar samawati wa maza wal'arda ba a cewa halakar samawati wal'aradina sai a ce wal'ar kaga al'ard ya zo mufuradi amma ismul jam'i ne ismul jam'i dama yana da ma'anar jam'i don haka duk wanda ya san larabci ya halakar samawati allah shi ya halarci sammai wal'arda da ƙasai ba da ƙasa guda ba muna tare to shi ne alkalim ɗin nan kaga duk da yake ya zo mufuradi ga zahiri amma yana da ma'anar jami'i kaga sai ya zan jami'i na kalimatun wayo radu bihi to da an ka ce ba su jirkitar da maganganu daga wuraren azawarsu waɗanne maganganu sai a yi nufi da shi su maganganun kalamun lahi maganganun Allah wa kalamun rasuli da maganganun manzonai duk abin da Allah ya ce mu ahli sunna wal jama'a muna bari ne haka nan ba mu jirkita ba mu mai tawili ba mu taharifi ba mu tawili ba mu tashbihi ba mu ba mu ba mu korewa wanda yanzu haka muke muke fassarawa la yuharrifunahu an mawadi'i ba su jirkitar da shi daga wuraren aza ay amma dalulati daga abin da yake dalilantarwa fa masalan misali qauluhu ta'ala fadar Allah da yace bal yadahu mabsudatani shi kuma nan ana magana yahudawa sun ka ce yadullahi magalula hannun Allah daure yake ai Allah ya mace hannu da ya babbasa ko yadullahi magalula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu sai ce bal yadahu mabsudata a hannayen Allah shimfidaddu ne dama da mi aka kyauta in zan ba ka kyauta da mi zan ba ka kyauta hannu in sa hannu cikin aljihun da ko in baka to shine yan sun ba samun kuɗi sun ka ce Allah ya rike hannu Allah ce a hannayen Allah shimfidaddu ne ina fata kun fahimta yaquluna su ahlus sunna suna cewa game da fassarar wannan abal yadahu hannaye na biyu mabsudata ne shimfidaddu ne su ahlus sunna suna cewa hiya yadun haqiqiyya hannu ne na haqiqani amma su ‘yan bida sai su ce bal ya dawo mabsu a baiwa Allah to ayyadun nan da tasniya ya zo ya dahu sai a ce baiwa Allah biyu in ka ce baiwa Allah baka fasar yadda yake ba don ya dahu an ka ce ya da ga alifin tasniya nan ina fatar kun fahimta ashe kenan wannan na nuna Allah yana da hannaye kuma har biyu da dama da dama ba da dama da hawa ba duk kilta ya dahi yaminun kamar yadda hadisin imam muslim ya duk hannuwan Allah biyu duk dama ne kuma hannayen hadda yatsu suna da yatsu ko to kaga mu ahli sunna duk mun tabbatar da wannan shi da yace yaquluna su ahli sunna suna cewa hiya yadun haqiqiya wannan hannun da Allah ya ambata cikin wannan ayat ta suratul maida hannu ne na haqiqani sabitatun lillahi tabbatatta ga Allah min gairi takayifin ba tare da tambayar kaifa kanat hadhihi yadu ba shine takayifi to in kace Allah na da hannu ya hannu yake ka yadda akwai Allah ya faɗa mai ya Allah yake in ka faɗa mai yadda Allah yake sai faɗa mai yadda hannu ne yake in kace baka san yadda yake ba to ni ba sai yadda hannun yake ba ya ce dai akwai shi mun yadda haka ya ce yana da hannu mun yadda ya ce yana da fuska mun yadda ya ce yana da kafa mun yadda duk abin da ya ce mun yadda ba mu da ja eh min gairi takayifin ba tare da tambayar kaifa kanat hadhihi al-yad ba wala tamthilin kun ba tare da misaltawa ga misalin yadda hannun yake a a wal muharrifuna amma masu jirkitar da kalmu sunayen Allah ya kulu da suna cewa quwwatuhu nan wurin ya dahu sai su ce quwwatuhu karfin Allah aw ni'matu koko ni'mar Allah amma ahalus sunna amma su ahalus sunna fa yaquluna suna cewa alquwwatu shay'un karfi wani abu ne daban wal yadu shi kuma hannu shay'un akhar shi ma wani abu ne daban babu alaka tsakanin kuwa da tsakanin yadun da da da, da karfi wan ni'matu ni'ima ma da kuke fassara yadun da ita shay'un wani abu ne wal yadu hannu kuma shay'un akhar wani abu ne daban daban-daban suke ba su da alaka don haka wanda ya fassara bal ya dahu mabsudata ne a karfin Allah shimfidadde ne ai bai mai ma'ana ba ko ko bal ya dahu mabsudata ni'imar Allah shimfidadda ce wannan duk ba su yi ma'ana ba fahim su ahli sunna la yuharrifuna al-kalim ba su canza maganganu amma wadda yi daga wuraren azawarsu fa inna tahrifa jirkitar da magana min da abil yahudi tana cikin ɗabi'un yahudu suwa an ka sani da canza maganar Allah Yahudawa ga shaida na Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa minal ladina hadu da cikin waɗannan da na ce mun tuba don asalin Yahudu tubabbi waɗanda sun ka tuba daga laifi daga cikin Yahudu yuharrifuna al-kalima suna canza maganganu amma wadihi daga wuraren azawarsu kaga ashe kenan Yahudawa su Allah ya wa shaida game da canza magana to duk musulmin da ya zanna canza maganar Allah to ya yi aro ne daga ɗabi'ar yahudu fa kullu man harrafa nususal kitabi was sunna duk wanda ya jirkitar da nassoshi na qur'ani da sunna fa fihi shabahun min al yana da kamanceceniya da yahudu fa hadar hada don haka kai saunar wannan wala tatashabbaha kada kai kama bil magdubi alaihim da waɗanda Allah ya hushi akan su su wane ne Allah ya hushi akan su yahudawa madalla alladhina ja'ala minhumul qiradata waɗanda Allah ya sanya bire daga cikin su wal khanazir da aladu saboda laifin su wa abada daguta kuma ya sanya masu bautar dagutu daga cikin su dama tun azal ba su da tarihi na kwarai sababbiyan laifin su Allah ya shahi wasu ya maishe su birai wasu ya maishe su aladu wasu kuma sun kama karo ga bautar dagutu to su waɗanda su abin koyi gare ka la tuharrif don kakka jirkitar da magana bal fassiril kalama ka fassara magana alama aradallahu akan duk yadda Allah ke nufi wa rasulu da manzonai kaga babu tawili kenan babu tahrifi wa min kalami shafi'i daga cikin maganar imamu shafi'i rahimahullahu ma yuzkaru anhu akwai abin da ake ambatawa da gare shi shafi'i yana cewa amantu billahi nayi imani da Allah wa bima jaa anillahi haka nayi imani da duk abin da yazo daga Allah ala muradillahi akan yadda Allah ke nufi me an ma'anar wanga magana ta shafi'i raddi ne yake wa yan bid'a zamanin sa masu jirkitar da an ka ce yadon su ce watan ko ni'matun sai ce a'a ni nayi imani da Allah nayi imani da duk abin da yazo daga Allah wa da Allah ka nufi kaga kenan ni bazan yi taharifi ba bazan yi tawili ba bazan yi tashbihi ba duk da abu bazan kun bazan kore ba bazan yi ta'dili ba wa amantu bi rasulillahi kuma yana cewa nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bima jaa an rasulillahi kuma nayi imani da duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala muradi rasulillahi akan yadda manzon Allah ke nufi shikenan ya hunta qauluhu fadatai shi mai littafi ibnu taymiya rahimahullah yace wala yulhiduna fi asma'illah hakan ga su ahlus sunna wal jamaa aqidon ahlus sunna ne ibnu taymiya ke fadi ko kuma wala yulhiduna ba su yin ilhadi fi asma'illahi ga sunayen Allah wa ayati da ayoyin Allah daga cikin aqida ta ahlus sunna ba su ilhadi me ilhadi wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi me ilhadi eh ba wuce gona da iri ilhadi ba karka cewa madalla daga lahadun ba akwai kabari lahadu ba da shiqqu wannan irin kabari a shiqqu wanda aka ginawa ɗaya irin wanda aka yi lahadufa wanda aka ta yi a ɓangaren alƙibla sai a yi to kaga ai asalin kabari hakan ga ɗaya ramin nan ko to sai an hakarkace ɓangaren alƙibla sai an kai ko wata gina a sa mutum ciki shi an lahadu don haka abinda an ma'anar lahadu shi ne almailu karkacewa to ibn taymiya yace wala yulhiduna su ahli sunna wal jamaa ba su karkacewa ba su ilhadi fi asma'illahi ga sunayen Allah wa ayati ba su karkacewa ga sunayen Allah da kuma ayoyin Allah dama ga biyon ga ake ilhadi to sai sharhi qauluhu maganar ibn taymiya da yace wala yulhiduna ai ahli sunna wal jamaa ahli sunna ba su yin ilhadi wal ilhadi fil lugha ilhadi ga lugar larabci yana da ma'ana almailu karkacewa wa minhu sumiyar lahadu fil kabri daggare shi ne an ka kira irin kabarin nan da ake yi lahadu la'annahu ma'ilun ila janibin min domin ya karkata zuwa ga wani bangare na kabari walaysa mutawassidan bai zamo tsakiyar kabari ba bayan an gina kabari sai a koma bangaren bangaren alqibla sai a koma wata gina wal mutawassidu kabari wanda an kai tsakiya kawai yusamma shak'an ana kira ne shakku wallahadu abdullu mina shaki kabari lahadu ya fi daga shakwa inda ƙasa na da tauri fahim don haka su ahalus sunna la yulhiduna ba su yin ilhadi fi asma'illahi ga sunayen Allah wa la yulhiduna aidan haka ba su yin ilhadi fi ayatillahi ga ayoyin Allah dama biyon ga su gare su ake ilhadi fa afadan almuallif don haka mawallafin littafin ibnu taymiya kenan ya fa'idantar da mu rahimahullah Allah shi mai rahama annal ilhada cewa ilhadi ya kuna fi mawda aini yana kasancewa ne ga wurare biyu fil asma'i ga sunayen Allah wa fil ayati da kuma ga ayoyin Allah waɗannan biyu su ake ilhadi gare su wa hadha alladhi afadahu kalamul muallif wannan abu da maganar mawallafin littafin ya fa'idantar da shi qaddalla alaihi alquran qur'ani ya dalilantar akai ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al'asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbatar ma Allah fadu'uhu bi hato ku kira shi da sunayen nan sai ya ce wadarun ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗannan da ke ilhadi ga sunayensa sai ji zauna da sannan za a sakan ka musu ma kanu ya amalu da abin da sun kazan suna aikatawa kaga nan Allah ya ce wadarun ladina yulhiduna fi asma'ihi ashe kenan qur'ani ya tabbatar da ana ilhadi akwai masu ilhadi ga sunayen Allah dai kenan ko fa'adbata Allah ilhada sai Allah ya tabbatar da ilhadi fil asma'i ga sunaye nai yace wadharul ladina yulhiduna fi asma'i wa qala ta'ala cikin wata aya kuma sai Allah madaukaki yace innal ladhina yulhiduna fi ayatina lalle waɗannan da ke ilhadi ga ayoyinmu la yakhafawna alaina ba su boyuwa gare mun san su ba boye suke ba mun san za mu zaƙullo su gobe kiyama kaga nan fa arbata Allahu ilhada sai Allah ya tabbatar da ilhadi fil ayati ga ayoyi ne yace innal ladhina yulhiduna fi ayatina kaga qur'ani ya nuna mana kenan ga abu biyu kafin rai ke ilhadi ga sunayen Allah da ayoyin Allah fal ilhadu fil asma'i ilhadi ga sunayen Allah huwa al-mailu fiya shine karkacewa game da su amma ya jibi daga abin da ke waje ba an ce an ce yadun sai ka ce kuwatun الرحمن على العرش استوى استوى بمعنى ارتفع سيكتي استولى فسر استو استوى ده استولى ولا الهدي ina fata kun fahimta wa huwa anwa'un to shi ilhadi ga sunayen Allah ya kasu kashi kashi annaw'ul awwal nau'i na farko an yi sammillaha ko an yi sammallahu a ambaci Allah bima lam yusammi bihi nafsahu da abinda bai ambaci kai ne da shi ba ka sa ma Allah wani suna wanda shi Allah bai sa ma kai ne wannan suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa ma Allah wannan suna ba kai ilhaji kuma wani mawaki na Hausa Allah zaki to kuma Allah giwa kun tuna wakan nan akwai inda Allah kira kai ne zaki ba kira Allah zaki ka kai ilhaji haka ba inda Allah kira kai ne giwa ba inda annabi kira Allah giwa to kira Allah giwa kai ilhaji baya halatta ka samu Allah sunan da bai sa maka ne ko annabi ya sa mai baya halatta don haka nau'i na farko na ilhadi ga sunayen Allah an yi sammallahu a samu Allah suna bi malami sun bi nafsu da abinda bai sa maka ne suna da ba abinda bai kira kai ne da shi ba kama sammahul falasifa kamar yadda malaman falsafa ke kira nai illatun fa'ila malaman falsafa suna kira Allah illatun fa'ila me ma'ana illatun fa'ila illa wanda ke aikata kamar a ce nature wai sama sai su ce nature wai ƙasa su ce nature wai ɗan adam su ce nature ita ce illatun fa'ila haka suke kiran Allah wasan mahun nasara su kuma nasara sun kasa mai aban uba Allah uba wa isa al'imna isa shi ko shi ɗa Allah ɗa, Allah uba, Allah ruhi mai tsarki ba haka suke cewa ba. Fahada ilhadun fi asma'illah wannan ilhadi ne ga suna don ba inda Allah ya ce shi uban wani ne. Don haka kira Allah uban wani ka yi ilhadi. Waka zalika hakan ga lausan mallahu, lausan mallaha ahadun, lau da a ce ahadun wani mutum guda samman laha ya kira Allah bi ayyismin da kowane irin suna lam yusammin lahu bi nafsi wanda Allah bai kira kai ne da shi ba fa huwa mulhidun to shi wannan mulhidi ne fi asma'illah da sunayen Allah don haka nau'i na farko na ilhadi shine kiran Allah da sunan da bai kira kai ne wa wajhu zalika abinda a fuskar wannan anna asma'illah cewa sunayen Allah tauƙifiya tsayayyu ne sai wada an ka samu ga nasi ba buɗaɗɗu na duk wanda ya ga dama ya samu Allah da sunan da ya ga dama ba a tauƙifiya ne fala yumkinu bayyuwa an nuthabbita lahu mu tabbata mai wani suna illa ma thabata bin nas sai da abin da ya tabbata da nas bai halatta duk abin da bai tabbata ga nassin qur'ani ko hadisi sai yi ba to bai halatta ka samu Allah fa'i za san mai tallaha in ka kira Allah bi malam musammi bi nafsu da abinda bai kira kai ne da shi ba faƙad alhatta haƙiƙa kayan ilhadi wa milta kuma ka karkace an alwajibi da abinda a wajibi don haka dole mu tsaya ga abinda Allah ya tsaye mu sunan da Allah kira kai ne shi ɗaya kamata mu kira shi wa tasmiyatul lahi kiran Allah bi malam musammi bi nafsu da abinda bai kira kai ne da shi ba su'u adabin munan ladabi ne ka kira Allah da wani suna wanda bai kira kai ne da shi ba munan ladabi ne ma Allah tare da Allah wa zulmun kuma zalunci ne wa udwanun kuma ketar iyaka ne fi haƙƙi ga haƙƙin ubangiji muna tare la'annahu domin yadda al'amari yake law anna ahadan da a ce wani da aka zai kira ka kai da gairis muka ba da sunanka ba da wani zai kira ka da wani suna wanda ba naka ba au sammaka koko zai ambace ka da gairis muka ba tare da sunanka ba la'atabartahu lalle da kai la'akari da shi kadita da alaika cewa yayi ma ta'addanci wa zalama kuma ya zalunce ka in ya sama wani suna wanda ba sunanka ba hada fil makhluqi wannan ga taliki wannan ga taliki fa kenan fa kaifa bil khaliq to yaya ga mahalicci kai da attaliki bai kamata gare ka wani ya sama sunan da ba naka ba in wani ya sama wani suna da ba ji haka ya zalunce ka kuma ya mata addanci ko to na ga ubangiji idan to lokacin nan laysa laka haqqun baka da wani haƙƙi an tusammin laha ka ambaci Allah bima lam yusammi bihi nafsuhu da abinda bai ambaci kai ne da shi ba da abinda bai ambaci kai ne da shi ba fa in fa'alta in ko ka aikata haka nan ka kira Allah da abinda bai kira kai ne da shi ba fa anta mulhidun to kai ka zan mulhidi fi asma'illahi da sunayen Allah to sai mu tsaya nan annau qutani to ma dalla ya saka mana mu duka to ma dalla to a dai zan ka daddakawa Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك